birzata a juzin dardabisin irin fitowar tsohuwa wadda take masibabba wa an sha'at ta ƙulu sai ta saɓi waƙa tana mai faɗa أشكو إلى الله اشتكاء المريض ريب الزمان المتعد البجير يا قوم إني من أناس غنوا دهرا وجفن الدهر أنهم غضيب فخارهم ليس له دافئ وصيتهم بين الورى مستفيد كانوا إذا ما نجوءة أعوزت في السنة الشهباء روضا أريد تشب للسارين نيرانهم ويطعمون الضيف لهما غريب ما بات جار لهم ساجبا ما بات جار لهم ساجبا ولا لروء قالها للجريد فغيبت منهم صروف الردى بها رجود لم نخلها تجيب وأودئت منهم بطون الثرى أسد التهاني وأساة المريد فمهما لي بعد المطايا المطاء وموطني بعد اليفاء الخضيب وأفرخي ما تأتلي تشتكي بصله في كل يوم وميض إذا دعا القانت في ليله مولاه نادوه بدمع يفيض يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكثير المهيض أته لنا اللهم من إرضه من دنس الذم نكي رهيب يطفي نار يطفئ نار الجوع عنا ولو بمزقة من هازر أو مخيم فهل فتن يكشف ما نابهم ويغنم الشكر الطويل العريض فوالذي تعنو النواصي له يوم وجوه الجميع سود وبيض لولاهم لم تبد لي صفحة ولا تصديت لنظم القريب take cewa a shiku ilallahi ina kai kuka zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ishtika almari irin kai kukan marar lafiya me take kai kuka shine kukan raibar zamani wato musibin zamani arrai ita ce musiba an gane ko an ya kudo na sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun musibin zamani ko ka ce raibal manun ko kuma ka ce raibal zaman almuta'addi wanda yake mai ketare iyaka albaji wanda yake mai kyamar mutum ya kaumu ya ku jama'a inni lannini min unasin ina daga cikin mutane gani waɗanda suka zauna an gane ko daharan tsawon zamani shine Allah ya ce ka allam tagna bil ams ka allam yagnau fiha daharan tsawon zamani wa jafnud dahari wato kufa wani ke cewa wa jafnud dahari wato kogon ido na zamani gabe mai rintsewa ne anhum dangane da su duk wata wahalhalu waɗanda suke na zamani wato sun zauna tsawon zamani ba su haɗu da shi ba wajafin dahari wato kogon ido aljafan wato shine kogon ido jam'i ne na jafna kogon ido na zamani gabebin wato ya rintse anhum dangane da su musibar zamani ma ba su san da ita ba fakharuhum abin alfaharinsu laisa lahu dafi'un babu wani wanda ya isa ya tunkuɗe musu wasituhum kyawun yabo nasu a harshen jama'a yake cewa wasituhum yabansu bainal wara tsakankanin talikai mustafidu mai kwarara ne duk jama'a yabansu suke kanu sun kasance idza ma nujatun ma za'ida ce anan idza nujatun idan makiyaya a awazat wato ta wuya ta fi sanati shahaba'i a shekara wadda take fara ma'ana shekara ta hori an gane ko raudan sun kasance don sayi wannan shine wato kabaru kana ai kanu raudan sun kasance don sayi a wato wanda yake kayatacce dausayi wanda yake mai ƙayatarwa saboda kyawunsa na 'ya'yan itace na launin itace tushabbu ana hura niranuhum wutacensu lissarina ga masu tafiyar dare su zo a dafa abinci a basu wa yud'imuna baifa suna ciyar da bako lahaman nama gari wanda yake danye ma'ana sabon yanka ba nama wanda yake bushashe ya fara ɗuri ba shi suke ɗaukowa ba su dafa su ba bako a a sabon yanka za a masa a dafa masa ma ba ta jarun lahum sagiban maƙwabcinsu bai taɓa kwana sagiban wato yana da yunwa an gane ko asabu ita ce yunwa ga yacan fi yawmin rimas ghaba wala li rau'in yace makwabcin su bai taba kwana li rau'in wato saboda wani furgici kala yace halal jari wato makara ta sha makanci tsakankani na da yin magana an gane ko aljarid wato ita ce makara gussa kenan abin da ke zawa ya yi baki-baki a makogoro shi bai fito ba shi kuma bai wuce ba wala li rau'in yace bai taba faɗa ba saboda wani furgici falamma zahaba an ibrahim rau'u qala yace halal jarir bai taba cewa ba makara ta sha makance tsakankanin shi da abin da zai faɗa duk abin da yake bukata sai ya kawo kukansa a taimaka masa yace fagayyabtu minhu fagayyabat minhum surufur rada jijjuyawar arrada hallaka fagayyabat minhum sai ta kafar ta kafar musu bihara judin ko gina wanda suke na kyauta lam na kalha tage wanda ba mu zaton cewa za ta kafe ba wa udi atminhum butunu sara usdat tahami sai aka ba butunu sara wato cikin ƙasa minhum daga cikinsu usdat tahani zakuna waɗanda suke na kariya wa usatul marid da waɗanda suke masanan wato ciwo na marar lafiya lafazin wannan usda jam'i ne na asad wato zakuna waɗanda suke na attahani wato kare jama'a wa usa jam'i ne na asil shine likita an gane ko wa usatul marid da waɗanda suke masu taimaka ma marar lafiya ma'ana abin da take nihi wai duk wasu shugabanni a nan an bayar da su zuwa cikin ƙasa ma'ana mutuwa ta gama da su waɗanda suke taimakawa sun riga sun tafi asara ita ce ƙasa ga ya can wai ke ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara famahamali take cewa wurin labtuna ba'adal mabaya wato bayan hawa taguwai almaba shine gadon bayana wato yau duk kayana a gadon bayana nake labtar su bayan da can akan taguwai nake hawa wa mau'ini take cewa mazauni na ba'adal ya fa'i bayan kasancewar tudu alhabib take cewa yanzu a cikin koroni ne domin alhabid wato shine kogon dutse an gane ko karkashin dutse me yasa saboda dan kar a hango ka daga nesa wanda yake bukata ya zo ya hango hayakin gidanka ya zo kai kuma talaka ne ba ka saboda haka duk wanda yake talaka sai ya nemi korami ko ya nemi karkashin dutse nan zai mai da ɗakin shi amma wanda yake mawadaci sai ya nemi tudu alyafa wato shine tudu wa mau'ini mazauni na ba'adal yafa'i bayan tudu alhadid take cewa ya zamanto korami ne wa afruhi take cewa ‘ya'yana mata atali afruk jam'i ne na farh wato shine ɗan tsako an gane ko wa afruhi wato ‘yan tsaki na mata atali ba sa taƙaitawa tashtaki suna kai kukan busan wato tsananin talauci da rashin lafiya lahu gare shi fi kulli yawmin wa min a kowane yini yake cewa lahu an gane ko lahu wa yana da walƙawa wa shine khabar na mubtada lahu na gare shi wa midun walƙawa fi kulli yawmin a kowane yini idza da alqanit idan mai bautar ubangiji ya kirayi ubangijinsa fi lailihi a cikin daransa idza da amaulahu idan ya kirayi ubangijinsa a cikin daransa na dauhu su kuma sai su kiraye shi bidan in yafi wato da hawaye wanda yake mai kwarara yara ne ba su san ba irin addu'a da za su sai dai kuka ce ya razikan yace ya razikan na'abi tace ya razikan na'abi ya wanda yake mai azurta na'ab wato dan hankaka na'ab wato shine dan takwaf na hankaka fi ushihi a cikin shekarsa wa jabir al-abul kasir al-mahir ya wanda ke tsara kashi wanda yake karyayye almahib wanda yake mai ballewa bayan ɗorawa kashin da in an ɗora sai ya koma ballewa wane ne yake ɗora shi ya koma shi ne ubangiji ta baraka wa ta'ala ita ce addu'ar yan ɗorewa ya razikan na'abi ya mai azurta anna'ab shi ne in ana murza in kai ana tuho wata addu'a galibin su wannan baitin ne suke wannan an gane ko ba wata addu'a ba ce can daban amma ya inganta kuma an gane ku domin ubangiji ta'ala shi yake tsara yake dora kashi ba wanda ya isa ya dora in ba shi ba kasancewar shi murzawar shi iya sababi ne kawai ya razikan na'abi ya ne azurta wato dan hankaka fi ushihi a cikin shekarsa wa jabir al-abul ya ne tsara kashi alkasir wanda yake kararru almahir mai sake karyewa bayan durawa a fihilana Allahumma man irduhu ya Allah ka kaddara mana man mutumin da irduhu mutuncinsa rahizun wankakke ne min da nasir zanni an gane ko na kiyin tsarkakakke ne dangane da dukkan wani aibi rahizun wankakke ne min da nasir zanni wato dangane da datti wanda yake na zargi yuɗfi'u wanda zai wuce mana narar ju'i wato wutar yunwa an na gabarinmu walau bi mafakatin ko da da nono wanda yake an gane ko kaɗaɗɗe nono wanda aka sanya masa ruwa me ake ce masa gwangi shine mafaka min hazir an gane ko daga kindurni au makhiru ko kuma wanda yake gwangi ma'ana wanda aka kada aka yaɗe man shine ake ce masa al-makhir hadir wato shine wannan kindurmo yudfi'u wanda zai wuce naran ju'i anna wutar yunwa dangane da mu walau bi mazqatin koda da nono wanda yake an gane ko kadadde min hadir wato daga nono wanda yake kindurmo au makhirin ko kuma wanda yake gwangi fa halfatan shin za a samu wani mutumin kwarai yakshifu ma na bahum wanda zai yaye abin da ya sami irin waɗannan yara wa yadnamu shukura ɗawila ya ribanta da godiya a ɗawila mai tsawo al'arid wadda take mai faɗin gaske fa wallazi ta ce na rantse da ubangijin da annawasi makwalkwatar kai jam'i ne na nasiya bin nasiya ga ya can yi uraful mujrimuna bi simahum fa yu'khazu bin nawasi wal aqdam fa wallazi na rantse da ubangijin da annawasi wato makwalkwatar kai ta anu take kaskanta lahu gare shi yauma a ranar da wujuhul jam'i huskokin taron jama'a sudun sun canza sun yi kala biyu wasu baƙaƙe wa bingun wasu kuma farare su ita ce ranar kiyama yau ta biyar wujuhun wata suwar wujuh lafazin ta'anu gaya can wa anatil wujuhu للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم لولاهم take cewa ba don waɗannan yara ba lam tabduli safahatun wato sharan huskata ba zai bayyana ba an gane ko in yaye in hutu ina roƙon jama'a wala tasaddaitu take cewa da ban bujuro ba li nazmil qarid wato domin tsara waka wannan waka ma da kuka ga na tsara larura ce قال الراوي من رواية فوالله نار إذا أبنجي لقد صدأت بأبياتها أعشار القلوب حقيقة تاكي تسكي سكين زكاة جماعة دبيت التكنتا لفظين أعشار جمعينين أشر أنغانيكو واستخرجت خبايا الجيوب ta fitar da ɓoyayyen abubuwan da suke cikin aljihu khabaya jam'i ne na alkhaba an gane ko Allah ya sujudu lillahi allazi yukhriju al-khab'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun jamun sa sai ka ce khabaya al-juyub jam'i ne na shay hatta ma hahaman dinuhu limtinahu har wanda wato dinuhu al'adarsa alimtina yin kyauta ma haha sai ya mata kyauta lafazin addini a harshen larabci yana ɗaukan ma'anar al'ada kamar yadda suka rawaito baitin imrul qais kadinika min ummin huwa yarisu qablaha wa jaratiha ummur rababi bi ma'asali wa jaratiha ummir rababi bi ma'asali kamar yadda wani mawaƙi yake cewa ta qulu idza dara'tu laha wa dini a hadha dinuka abadan wa dini ma'ana ai a hadha adatuka wa adati yake cewa hatta har aka kai lokacin da man mutumin da dinuhu al'adarsa alimtinahu yin kyauta ma haha ya mata kyauta warta halirifdiha mallam na kalhu yartahu mallam na kalhu wanda ba mu zace shi ba yartahu wato zai yi murna wartaha sai ya yi murna lirifdiha ga kyautatta an gane ko lirifdiha wato ga kyautar da aka mata falan mafa'au'ama jaibuha tibra lokacin da jaibuha aljihunta ifa au'ama ya cika da tibran zinare wa aulaha kullum minna birran kowane ɗaya daga cikinmu ya ba ta kyautatawarsa tawallat sai ta juya baya ya tuluhal asagir ƙanƙanan yara na biye da ita wafuha bakinta fagirun yana cike bishukuri dangane da godiya fashira abbatil jama'atu ba'da mamarriha ila sabariha jama'a sai suka ringa miƙa wuya ba'da mamarriha bayan shuɗewarta ila sabariha zuwa jarraba halinta an gane ko wannan ishira abba akwai shi a cikin hadisi sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani dangane da cewa idan ranar kiyama ta kasance ‘yan wuta sun shiga wuta ‘yan aljanna sun shiga wuta sai a zo da mutuwa a kan sifa ta rago sai a zo da ita a tseda ta tsakankanin aljanna da wuta a ce ‘yan wuta ku hutu ku leƙa kun san da wannan shine yake cewa fashira abba ahalun nari ‘yan wuta sai su meƙa wuya haka nan ‘yan wuta lafazin ishira abba kenan meƙa wuya mutum ya ringa hangen wani abu shine yake cewa fashira abbatil jama'atu jama'a sai suka ringa meka wuya ba'a da mamarriha bayan shudewarta ila sabriha zuwa jarraba halinta wannan mun riga ya gabata wa yusbaru gaurul aqali li tabluwa dan ita jama'ar ta jarraba mawaki abirriha ma'aukar wato alkhairinta mawaki jam'i ne na mauki fala uqsimu bi mawaki in nujum fakafaltu lahum bistinbadi sirril marmuz yace sai na lamunce musu dangane da binciko asiri wanda yake abun ɓoyewa wana habutu na zabura aqafu asaral ajuzi ina biyar sawun wannan dattijuwa tsohuwar hattanta hat ila sukin mugutassatin bil anami har ta tuƙaƙe zuwa wata kasuwa wadda take makare da jama'a an gane ko algussa ma wa ba'aman za gussatin wa azaban alima mugutassun wato wanda yake makare ila sukin zuwa kasuwa mugutassatin wadda take makare bil anami da talikai muktassatin bizihami kasuwa ce wadda aka keɓance ta saboda cunkoson jama'a fanazama satfil gumari yake cewa sai ta dirmiya a cikin taron jama'a wammalasat mina sibiya wato ta zare daga cikin waɗannan ƙanƙanan yara al'agmar waɗanda suke wawaye an gane ko al'agmar jam'i ne na gumr wato shine bami wanda yake wawa kar mu manta ya gabata ثم آجت بقلوب بال إلى مسجد خالد sannan sai ta karkata da wohintacciyar zuciya zuwa masallaci wohintacce fa'amaɓatil jilbaba sai ta gusar da wato wannan mayafi nata babbar rigar da ta sanya an gane ko jilbab jam'unsa shine jalabib yudnina alaihinna min jalabibihinna fa'amaɓatil jilbab babbar riga wadda take mai faɗi tun daga sama har zuwa ƙasa ita ce jilbab ita ce hausawa muke cewa jallabiya an gane ko jallabiya jalabib ne fa amaqatil jilbaba sai ta gusar da babbar rigarta wa nabatin niqaba wato ta tube an niqaba wato shine murfin huska an gane ko wa ana almahuha mai ruwaya yace ni ko ina hangenta min khasasil babi daga tsagar kyaure kasas ita ce tsagawa da take ta kyaure wa ana almahuha ni ko ina hangenta min kasasil babi wato daga tsagar kyauren masallacin wa arqubu ina jira masa tubdi min al-ujabi abinda za ta bayyana na abin mamaki falamman sarat uhbatul kafar lokacin da tattalin kunya ya yayi daga jikinta ma'ana ta gusar da wannan niqab wato da jilbab ra'aitu muhayya abi zaidin kar safara sai na ga huskar abu zaidi hakika ta bayyana an gane ko fahamamtu an shine kenan ya shigar mata a nan fahamamtu an ahjuma alaihi sai na yi himma na mamaye shi li u'annifahu dan in masa Allah wadai alama ajra ilaihi a bisa abin da ya gudanar zuwa kansa na wannan abun kunya faslan kansila faslan ka islinka almutamarridina sai riran irin riran kin almutamarridina wato waɗanda suke masu tsaurin kai thumma rafa'a a ƙiratul mugarridina sannan sai ya ɗaukaka muryar masu rera waƙa wanda fa'a ya ingizo yunshidu yana rera waƙa يا ليت شئري أدهري أهاب علما بقدري وهل درا كنها غوري في الخدئ أم ليس يدري كم قد كمرت بنيه بهيلتي وبمكري وكم برزت بأرف عليهم وبنكري أصطاد قوما بوعظ وآخرين بشعري وأستفز بخل عقلا وعقلا بخمري وتارة أنا صخر وتارة أخت صخري ولو سلكت سبيلا معلوفة طول أمري لخاب كده وقده ودام أسري وخسري فقل لمن لم هذا أزري فدونك أزري ya laita shi'iri kai can sani na a dahari cin yanzu zamani na a haɗa ilmin bi kadari ya kewaye da sanin alkadari na ma'ana gwalgwadon darajata ya ce wahal dara shin zamani yanzu ya san kun hagauri haƙiƙanin zurfin hankali na filkadi'e dangane da yaudara amlaisa ya dari ko kuma bai yi sani ba yace kam kad kamartu banihi da yawa na rinjayi wato ƴaƴan zamani bi hilati da dabara ta wabi makari da makirci na an gane ko kamartu shine ka rinjayi mutum a wajen caca alkimar ita ce caca kamara wato yayi rinjaye a wajen caca yace wa kam barastu bi urfin yace da yawa yace na fito da abu wanda yake kyaukyawa alaihim ga jama'a wa bi nukuri da abu wanda yake naki an gane ko laqad ji'tum shay'an nukura an gane ko al'urf kuma shine abu wanda yake kyaukyawa daidai yake da al-ma'ruf kuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili asdadu qauman wasu jama'ar ina farauce su bi wa'azin da wa'azi wa akari da wasu ko bishirin da waka an gane ko mun wuce da makama ta sha ɗaya da wa'azi ya horauce abin da ke aljihunsu wa astafizzu ina raurauta wata jama'ar bi wa astafizzu akalan wani hankalin ina raurauta shi bi khallin wato da vinegar khal wato shine vinegar an gane ko kuma ka ce madi wa akalan yace wani hankalin ku bi khamrin sai na bashi giya ya sha an gane ko wannan dan abu kaɗan zai raurauta shi ya fitar da abin da yake aljihun shi ya bada wani ko sai an wuce ehe an sai an zage damtse kenan wa taratan wani lattin ana sakarun ni ne sakar sakar wani mawaki ne an gane ko daga cikin mawakan jahiliya wa taratan uktu sakar wani lokacin ko ni ne yan uwar sakar ita ce khansa wani lokaci ne ya shigar maza a shigar mata wani lokaci ko in huto a halina wanda yake na namiji yace walau salaktu sabilan ma'alufatan da na bi hanya wadda take sananna tula umri wato tsawon rayuwata la khaba kidihi yace da kibiyata ta caci ta tabe wa qadihi da gidauniyata wa dama usri da talauci na ya dawwama wa kusri da taɓewata faƙul ka faɗa liman lama ga wanda ya zargi ka ce masa haza uzuri wannan shine uzuri na cancanza salo da nake fa dunaka uzuri saboda haka karɓi hamzari na dunaka bi ma'ana khuz ismu fi'il al-amr ne qala al-haris ibn hammam haris dan hammam yace falamma zahartu yake cewa lokacin da na gano ala jaliyati amrihi a bisa bayyanannen lamarinsa wa badi'ati imrihi da ƙayataccen abin mamakinsa wa ma zakhrafa da abin da ya ƙawata fi shi irihi a cikin waƙarsa min uzurihi na ba da hanzarinsa alimtu sai na yi sani anna shaidana hulmarida cewa shaidaninsa mai tsaurin kai la yasma'u tafnida bai ya sauraron Allah wadai wala ya fa'alu illa ma yuridu shaidaninsa bai ya aikata sai abin da yake nihi kawai nasiha ba ta masa fasanaitu sai na juya ila fasanaitu inani ila ashabi fasanaitu ila ashabi inani sai na juya raga mata zuwa abokaina wa absaftuhum ma asbatahu iyani na ɗaiɗaita musu labarin abin da idona ya tabbatar min da shi fa wajamu suka yi shiru saboda bakin ciki lidai'atil jawa'iz saboda tozarta kyaututtukansu wata ahadu suka ma junansu alkawali da ubangiji an gane ku suka yi alkawali ga ubangiji alama haramatil ajaiz a bisa haramta ma tsahi duk wata tsohuwa daga yau in dai ta zo barato maganar a ɗauka a bata ma bai taso ba an gane ko abu zaidi ya yaudare su wa abtaftuhum in ɗaiɗaita musu ma asbatahu iyani abinda idona ya tabbatar min da shi al'iyani shine kaga abu da idanka da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك